أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan rabi'u thani hijira 1447 yayi daidai da ranar 29 ga watan tara watan september miladiya 2025 alkhairin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara gode wa Allah subhanahu wataala da ba mu dama na shigaba da tafsirin alkurani mai girma a wannan markazi mai albarka markaz ihya ulumuddin islami wanda yake masallacin munira unguwar bani fandu dai daidai kasuwan gonka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda jiya mun yi tafsiri a cikin suratu abasa wa tawalla yau insha Allah za mu tashi a suratul takwir zuwa abunda Allah madaukakin sarki ya so Allah ya ba mu ikon fadin daidai ya kare harshen mu daga kuskure Allah ya taimaka mana suratul takwir sura ce ta 81 daga jerin giyan surorin alkur'ani mai girma tana daga cikin juz'i na talatin daga cikin ajisa al-Qur'an kuma sura ce wadda an saukar da ita ne a makka makkiya ce ga baki ɗayanta mana an saukar da ita ga manzo kafin a yi hijira daga makka zuwa madina tana ɗauke da ayoyi 29 kalma 104 kuma tana da harafi 425 harafi 425 wannan surar tana ɗaya daga cikin surorin da ke bayani game da halin da zai kasance a ranar tashi alkiyama kamar da imamu ahmad da imamu tirmidhi suka fitar da hadisi daga abdullahi dan umar allah kara masa yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci allah su tabbata gare shi ya ce من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى رأي العين duk wanda yake son ya ga labari na tashi alkiyama kamar yana kallon ranar kiyama a tsaye ko a zaune kamar ka yi zaune ga kanin kana kallon kiyama tana faruwa wanzu ya ce da shi fali ya kara idan shamsu kubirat to yazo cikin Qur'ani ya karanta idza shamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat da kuma idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un shaqqat da idza samaa'un shaqqat wa in ga surori guda uku in kana karanta su to kamar kana zaune ne ka kunna bidiyo kana kallon abin da yake faruwa ranar tashi alkiyama shi yasa surar tuwaddihu ma yajri yawm alqiyamati min alahdath alajiba tana mana bayani dalla-dalla game da abun da zai faru na ban mamaki a ranar tashar kiyama abin da tunani da hankalinka bai kawo zai yi ba to ranar kiyama za ka gan shi kuma za ka ga sura tana karantar da mu hali na mutanen kirki yadda zai kasance da hali na mutanen banza da hali na halittu wa'inda a nan muna kallonsu a matsayin aya mara na ƙiyama Allah zai nuna mu da za su kasance surar lalle tana ɗauke da firgici da kuma jan kunne ga mutane su shiri nan wannan ranar tashi alƙiyama bismillahirrahmanirrahim da suna Allah mai rahama mai jin kai a farkon surar Allah madaukin sarki yake cewa إذا الشمس كورت إذن رانا أكتفيت دهسكنتا أي ذهب ضوءها رند ذا أشي رانا هسكنتا يا تفي كان ده تلا مي شرش sai a waye gari ka kunna babu haske to duk hasken da rana kasan tana da shi rana alkiyama za a tafiyar da shi babu hasken rana an tafiyar da shi ya ƙare ba hasken rana babu hasken wata kasan nan duniya da an ce babu rana babu wata to ba ta zaunuwa to a lahira za a tafiyar da ranan za a tafiyar da watan ba a bukatansu kaga akwai abin mamaki shi yasa abu wurin yake bada labari yake cewa inna shamsa wal qamara mukawwarani fin nari da rana da wata ranar kiyama za a matse su za a dunkule su a kada su cikin wuta to da makamashi ne na wuta da a haɗa su su malamai suka ce saboda makamashi ne na wuta ko suka ce a'a saboda a bakanta ma masu bautar rana da wata rai sai ka ga da kai da Allahnka duka kuna cikin wuta to wa zai cece ka babu shi yasa allolan da aka bautawa koma bayan Allah nan duniya ranar lahira sai a game su duka a zuba su wuta ba ka ce shi zai cece ka ba to shi ma gashi nan takan shi yake yi idan shamsu kuwirat aka ne ko rana za a tafiyar idan aka tafiyar da hasken rana fa idan nujumun kadarat idan tauraru suka fado daga sama sama za ta tsage tauraru su zubo su ma amfaninsu ya ƙare in kadarat ai ta saƙaƙat alal ardi idan taurari suka fado daga sama kusan tauraro yana da girma na gaske amma ranar lahira za a tsage sama taurarin su faɗi rana a tafiyar da haskenta wa idan jibalu su girat yayin da aka tafiyar da duwar watsu aka nike su duwatsu za a suna da marahil daban-daban akwai lokacin da za a nike su su yi laushi wa takunul jibal kal'ihnil mafushi daga duwatsu sun zama kamar auduga niƙaƙƙe wani lokaci wasu yiratul jibal fakanat saraba duwatsu za a nike su zamo kamar ƙura da ba ka iya taɓawa shi yasa kafare suke tambayin manzon Allah wa yas'alu naka anil jibal Allah ce fa qul yansifuha rabbi nasfa su suna mamaki to ranar lahira ya za a yi da wannan duwatsu Allah ce ka ce da su ubangiji zai nike su nikewa zai bar a waye gari babu komai faidaru haƙa'an safsafa za ka ga ƙasa ta zauna an yi lebur ɗinta latara fi ha riwajen wala amta ba ka ganin tudu ba ne ka gangara an lebur ɗinta duk duwatsun da ka gani an zube kasan wannan zai ba da tsoro da kuma tayar da shi hankali a wuraren da yake akwai duwatsu yanzu akwai ƙasar da za ka iya tahiya kaga kurman dutse ne kamar daga nan haka kai kwanne cikin dutse ne za ka tsaya babu magana ice duk duwatsu ne amma munan in ba mutum ya je kasashen da akwai dutse ba baya ganin irin wayan abubuwa shi yasa ba ka maganin abin mamaki ne akwai ban tsoro a ci shi yasa Allah yake cewa idan jibalu suyirat yayin da aka nike duwatsu aka cire su daga wajajen zaman su aka mai da su kamar kura wa idan isharu ubilat yayin da aka tafi aka gudu aka bar dabbobi masu ciki malamai suka ce al-ishar shine nuqul hawamil dabbobi amana taguwa mai masu ciki taguwa mai ciki to su larabawa daga cikin dabbobin da suke ba kula suke ba su daraja akwai matayen raƙuma musamman in suna da ciki ciki ya kai wata goma za ka ga ana nan nan da ita to ranar alkiyama saboda banin da ya kumsa da a ce kana da irin wannan miliyan za ka gudu kabarsu za ka gudu kabarsu yanzu munan aiko wani mutane da abinda suke ganin valar ɗin shi ko? nan dai mun yi ganin valet ɗin minara daga cikin dukiya ƙaranci mu ɗauki misalin zinariya don a nan ma tana da valet musamman wajen makera ko ba gaba sai a ce kana da ton dubu na zinariya kana kule kana kula da su kana bakin shago sai wani abai ya zo ka ruga da gudu ka bar shagon a buɗe kai ta kanka ka bar zinariyar Allah ƙaramin tashi hankali ne ba ƙaramin tashi hankali ba ne yasa Allah ce wa idan isharu utilat yayin da aka tafi aka gudu aka bar wa'annan raqumma tashi hankali kenan ranar alkiyama kenan wa idan hushushu hushrat yayin da aka hada dabbobi kun gane wuhush dabbobi na daji wanda ke gujewa mutane wanda ba su yadda da mutane an ka ce wahshiyun na daji dabba kamar zaki bai yadda da mutane kura ba ta yadda da mutane da sauransu to ranar alkiyama za a tattara su wuri guda wa idan luhushu hushirat idan aka tattara dabbobi na daji menene hikimar tara su don a yi hukunci tsakaninsu na ɗaya kenan sa'annan na biyu da dabbobin gida da dabbobin daji me bambancinsu duka ba dabbobi ba ne? eh? me sa aka keɓe dabbobin daji da an bato aka bar dabbobin gida saboda na daji sun yi wahalar tarawa to in suna da wahalar tarawa an tara su me kake tsammani da dabbobin gida da ba su da wahalar tarawa su ma za a tara su shi yasa a cikin sahihul muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqat min shatin qarna yake cewa ranar ƙiyama wallahi ko dai mutane kowa zai bayar da haƙƙi ga mai shi har sai an yi hukunci tsakanin tunkiya ko akuya mai ƙafo ga akuyan da ba ta da ƙaho idan wannan akuya mai ƙaho ta tunkuɗi wannan da ba ta da ƙaho a duniya ranar lahira sai a samu wadda ba ta da ƙaho ƙaho ta rama su ma wayancan dabbobi da suka yi abin da za su yi sai Allah ya zo a yi musu hukunci tsakaninsu daga ƙarshe sai Allah ce a mai da su su koma turbaya shi sai Allah yake cewa idan hushu hushrat hushrat bi ma'ana jumi'at yayin da aka tattara dabbobi na daji ma'ana dabbobi wayanda suke gujewa wa idan biharu sujjirat a yayin da aka ƙona tekuna kamar yadda masu lissahi suke cewa teku faɗin duniya yanka kasa kashi hudu kashi uku duk ta mamaye shi mu duka bai wuce kashi guda ne muke bisa shi kun gane ko ranar kiyama duk sai Allah ya a game su wuri guda a tada musu wuta a ƙona su Allah maɗaukin sarki ya muna jagora shi yasa Allah ya ce wa idal biharu sujjirat yayin da aka tara abin nan aka kona tekuna gabaki daya shi yasa Allah ya ce wal bahrul masjur ma'ana bahrul masjur wanda aka kunna masa wata idan aka ce wannan ruwa ne aka kunna wuta cikin shi ya tashi da wuta a duniya mala akwai ban mamaki ko babu ban mamaki a ɗabi'a ruwa da wuzawa yake kashe wani da za a ce wannan teku na fetur ne ko kai sai ka ƙona shi sai a ce kun ga teku kaza wane ya kunna mai wuta kuma duk ya ƙone yana yawa ko bai yawa abin mamaki ne ba abin mamaki ba ne amma dan ka san kiyama akwai ban mamaki tekun da kake ganin ruwa ne kana gani za a sa wuta ta kona ta wa idal biharu sujjirat yayin da aka kona tekuna ai wa idal biharu uqidat bin nar aka kunna musu wuta Allah madaukin sarki ya mu jagoran shi yasa ibn abbas Allah madaukin sarki ya kare da shi yake cewa tumla'ul bihar kulliha yawmal qiyamati bin nar dukka tekunan duniya nan na kiyama za a cika su da menene za a cika su da wuta in an cika su da wuta fayyuzadu biha fi nari jahannama sun kunnu sun konu sun konu sai a kwashe su duka a ƙara ma wuta jahannama inda ita ba cika ta kai ba wannan ma zai baka tsoro san cewa jahannama ba wasa bace teku daya wurin da take mamayewa karami ne ba yana da yawa ba to duka tekunan duniya za a kunna musu wuta sai a zuba su a cikin wutar jahannama ta haɗe wannan yana nuna ma girman wutar jahannama ya wuce tunanin da duk kake ya wuce sai sa Allah subhanahu wataala yake cewa dal biharu sujjarat yayin da aka kunna ma tekuna wuta wa idan nufusu zuwijat yayin da aka hada rayuka jinsi jinsi rayuka iri ɗaya a hada su da rayuka iri ɗaya sai sa malumma na tafsiri suka ce za a hada ta kuri natbi amsaliha fil khairi wa shar za a hada rayuka da irinta a wajen alkhairi ko kuma a wajen sharri mutanen kirki za ka gansu waje guda daya mutanen banza za ka gansu waje guda kina ranar kiyama duk wanda ka waiga ka ganshi kusan ka irin ka ne da ka waiga ka ganka kusan dan iska to Allah ya sauke an tabaci da kawai ga ka ganka kusan mutumin kirki to ka natsu abinda ya ci shi zai ci ka wa idan nufusu su gujinta wasu malaman tafsiri suka ce yana ɗauka wannan ma'ana wa idan nufusu zuwujat rayin da za a za a aurar da rayuka da gangar jikinsu ai kowa ya mutu ko to na kiyama sai a ɗauko rayuka a maida su a cikin gangar jiki kaga an tada su kenan kuma daga nan kowa sai a haɗa shi da irin shi mutumin kirki za a gan shi kusan mutumin kirki ne idan ma'udatu su ilat aga ne ko ranar da nan ne ko idan ma'udatu su ilat yayin da aka tambayi wannan rai wacce aka bizne ta ranar tashi alkiyama shine yani allati dufinatu hiya hayya shine kananan yara mata da ake turbudewa a lokacin da anan duniya suna da rai sai a sa ƙasa a turbude ranar alkiyama za a tambayta ma'ana na a kumyatar da wanda ya turbude ta bari mu koma al'ada na larabawa kafin zuwa musulunci su mace ba ta da yanci sai ga mutum zai tarbiyyantar da ya sai ta fara tashi sai ya ɗauke ta je cikin daji ya rami sai ya kada ta sai ya mai da ƙasa shi kenan sai ya toho shi saboda mi ba su son mace har ma da a ce da shi an samu mai aya mace gwara ce mata wajen aihuwa ta mutu yayi mai sauki lati wa idha bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kasih a wani guri wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahman mathala zalla wajhu muswaddan wa huwa menene wa huwa kazim aw man yunashu fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin ba su son ai musu bishara da menene da yamaci ka gan mutum an ce mata shi ta yi yamaci za a garin shi a bashi to wa idal ma'udatu su'ilata yanda aka tambayi wannan yar da aka turbude ta bi ayi dhanbin qutilat wani laifi ta da aka kashe ta shine abin tambaya ka kashe rai mace ce saboda baka son ta kasa kasa ka turbude ta ranar alkiyama sai an tambaya menene laifin da ta yi kuma za a yi wani tambaya ne don kai da kai laifin a kunyatar da kai bi ayi dhanbin qutilat ai ma da fa'alat hatta dufina wa hiya hayya a tambaye ka kai da ka kashe wannan ya me ta yi ne da ka kashe ta me laifinta da ta zama mace ba Allah ne ya ta mace ba dan me ka kashe ta malama suka ce yana shiga cikin wannan wanda zai ba da kuɗi a zub da ciki bayan an busa masa lumfashi duk wanda ya zub da ciki bayan an zubda masa an sa masa lumfashi to ya jira wannan tambaya za a tambaya ka dame ka kashe shi kusa akwai hanyar zub da ciki biyu hanya ta farko a zub da ciki kafin ya kai kwana 120 hanya ta biyu a zub da ciki bayan ya wuce kwana 120 ya wuce kwana 120 ya zama mutum wanda ya yi gangancin ya zub da ciki bayan ya kai wannan kwanaki to ya shirya ma wannan tambaya ranar lahara za ta mai shi cikin da ka kashe ka zub da shi mai laifin shi an fahimci hausa? kasa akwai tsarin iyali na da shi ne zub da mani a waje yayin da namiji zai sadu da matarsa idan zai zubo da mani sai zuba shi a waje shi ma wani nau'i ne na irin wancan hanya amma dai an yi shi a zamanin manzo Allah bai hana ba inda aka kar mutum ya yi ganganci ya kashe rai bayan Allah ya sa shi a cikin mai shi ranar kiyama za a tambaye shi wa idha suhufu nushirat kuma yayin da aka bishiro da littattafan ayyuka na mutane wa idha suhufu nushirat yayin da aka watso littattafai na mutane kukula a nan duniya in za a baka rezilta ɗinka wani ake baya baka ko jefa ma shi ake yi ko mika ma shi za a yi miƙawa ko? To, a ranar lahira za a yi networking ɗin sakamako ne, ba wai sai an zo an ce ma ungo ba. An yi ne za a ba ku takardu, watsa suna za a yi. Kowace takarda sai ta yi sai ta zo gama ita ta makalimin shi. Kaga wata bukar takarda kana yi haka, a sai ta zo gare ka. Kaga wata hora kana tara hannu ba ta zuwa gare ka don ba ta ka tawa. yanzu idan an kaɗo nomba wayanka aka kira duk wanda annan ba ta shiga gare shi sai ga kai ko ba haka bane to haka ranar alkiyama za a watsa takardu kowa tashi ta zo gare shi da suhufu nushant Allah madaukin sarki ya sa mu samu sakamako mai kyau a ranar tashi menene ranar tashi alkiyama wa iza sama'u nan ne ko wai da samahu kushidat ranar da aka cire sama daga wurinta kushidat ai uzilat wa uqliat ran da aka cire sama daga wurinta ranar kiyama kenan kana kallo sai kaga babu sama an cire ta ba a bukatar ta kiyama kenan wa idan jahim su'irat yayin da aka kunna wutan jahannama aka ƙara mata zahi dama kunna take turan nan kuma sai a ƙara tafasa ta kiyama kenan wailal jahimu su'irat ranar da aka ƙara zafin wutan jahannama wailal jannatu uzlifat ranar da aka kusanto da aljanna ranar kiyama kenan malamai suka ce akan kusanto da aljanna ne don a ƙara ma masu imani farin ciki ita kuma wata za a kusanto da ita ne don a ƙara ma masu laifi bakin ciki waje a yau mai irin bi jihannan yau mai irin ya tazakaru da insanu ba an na lahu da kyau to kenan wata za a matso da ita aljanna ma za a matso da ita da hadashi dan aljanna da ya haka sai shi shinshir kamshin kayan aljanna dan wata shi kuma da ya motsa ga wuta nan tana jira shi innaha tarmi bi shararin kalqas ka annahu jamalatun sufur za ka ga wata tana aiko musu tsatsi ‘yan wata suna tsaye sai ƙaton tartsatsin wuta ya faɗo ya girman masallacin nan nan zai tsaya ana nan wani shahadu kafin a kawo magana shiga wata ke kaga ko Allah ya kare mu daga wannan wa idal jannatu uzlif yayin da aka kusanto da ita aljanna alimat nafsun ma hadarat ran nan fa kowace rai za ta san abin da ta tazo da shi aikin da kai zaka ganci a ran nan ma'ana wajadat kullu nafsin ma qaddamat min khairin aw sharrin kowace rai a ranar kiyama za ta samu sakamakonta na alheri ko kuma na sharri alimat nafs ma ahdar rannan rai za ta san abin da ta zo da shi a lahira in ka zo da alheri ne rannan za ka san shi za ka ganshi in ka zo da sharri ne rannan za ka ganshi babu wani abun da za a boye Allah ce fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa ده الخنس الخنس هو النجوم تختفي وتخنس شيني تورارون ده yake boyewa da rana ya bayyana da dare fala fa'un din nan fa'un ce istinafiya sai zaman tola litaukid taqdirin zance shine uqsimu bilhunnas ina rantsuwa da alhunnas shi Allah yana rantsuwa da duk abin da yake so kai ne dai dan adam baka rantsuwa sai da Allah subhanahu wataala manzo sallallahu alaihi wasallam yake man kana halifan falyahlif billah duk wanda zai rantsuwa in ta kama fa zaka rantse to ka rantse ne da Allah ba a rantsuwa da wani Allah kenan fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da al khunnas shine aqsama Allahu bin nujumi allati takhtafi anwaruha nahara Allah yana rantsuwa da tauraron da hasken shi yake boyuwa da rana gashi sama amma bai da haske saboda rana ta zo ta tafiyar da hasken shi na yake cewa wai mutum ya ce ya rantse da Allah da annabi manzo Allah ya hana manzon Allah abin da ya sa ƙa'ida man kana halifan falyahlif billah wanda zai rantsi in wata kama ha to manzon Allah ce rantsi da Allah ba a rantsuwa da Allah da annabi ko na rantsi da Allah da annabi ko na rantsi da alqur'ani ko na rantsi da kaza ba a yi haka kawai ka tsaya inda an ka tsaye amma shi Allah yana rantsuwa da duk abin da yake so shi mai girma ne yana iya kuma rantsuwa da duk abin da yake so amma kai dan adam an tsaida ka faddinu tawqifi addini ka tsaya nan ka tsaye ka Allah yake cewa shi wannan na shi wannan tauraro da Allah ya rantsuwa da shi ko fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da wannan khunnas mun fassara shi cewa shine tauraron da hasken shi yake bayyana da dare amma da rana sai hasken ya bace aljawari su ne wanda suke kai kawo ‘yan aljariya fi madariha su wa'innan taurarin suna kai kawo a hanyar da Allah ya tsara musu a wani silkinsu ba tsaye suke wuri guda ba gane ko alkunnas kuma masu ɓoyewa ne fi a barajiha a mazamanarsu shi wannan tauraron da ake jima alkunnas ana tare da mu ya yake yakan hasken shi yakan bayyana da dare kuma da rana hasken sai ya bace to shi tauraron baka san kaka yake ba shine sai Allah ya gaya ma su wannan tauraron aljawari ba tsaye suke wuri guda ba suna kai kawo ne a sama sannan kuma kunnas masu fakewa ne a gurin da Allah ya tsara musu a can sama gurin da Allah ya tsara musu su fake nan ne suke kai kawo ba sa hita daga inda Allah ya tsara su malaman bincike akan kai kawon wa'annan tauraro suka ce suna iya yin suna da sauri fiye da fiye da walƙiya kamar suna iya cin kilomita 240 a cikin sakon guda an gane misali kilomita 240 a cikin second guda yanzu idan walƙiya za ta zo gare mu yaya nisanta da mu ya kai da garin zuwa ina eh ba zai iya kwatanta muna to mu ba bar wannan in aka yi walƙiya mutumin da yake nan ya mai inda walƙiyar hadarin ya game ko'ina kana ya mai wani ya wani gari a lokaci guda kuna aiku ga hasken ya kai kowa cikin sakon guda saboda saurinta almuhim ne aljawaril kunnas masu kai kawo ne kuma suna fakewa a inda Allah ya tsara musu fake Allah subhanahu wataala ya ce wallaili idha asas ina rantsuwa da dare wallaili idha asas ina rantsuwa da dare idha asas ai idha aqbala bi zalamihi yayin da yazo da menene da duhun shi qila idha adbara kalimatu asas kalimatun تستعمل في الإقبال والإدبار laraba suna da wannan kalma guda suna yin istimalinta da abu biyu idan ta kabbala shai yuqalu asas idan ta dabara yuqalu asas kinan wajen fassara za iya dokan ma'anar wallahi idan asas Allah ya ce ina rantsuwa da dare yayin da ya juya da ya juya da shi da duhun duk tare za su ta ko ba haka ba ne ko kuma wallaili idan asas ina rantsuwa da dare yayin da ya tun karo ku tare da duhu dare na zuwa duhu ya zo haka yake dare yana tafiya duhu ya tafi haka ne ko ba haka ba ne kenan wallaili idan asas ina rantsuwa da dare yayin da ya tun karo ku da duhunsa ko yayin da ya juya baya ya tafi da duhun ya bar ku cikin haske waye wannan akwai abin da za ku dole shi a nan wannan yana nuna mana kudura na Allah da iyawa na shi ku da dare minti goma haske kuke gani amma in dare ya shigo ku minti goma ba ku ganin wannan hasken ya kawo muku duhu ko kuna so ko ba ku so in dare ya tafi ya bar ku minti goma wannan duhun ya tafi ya bar ku ko kuna so ko ba kwaso haske ya zaka wace sarrafa wannan la ce to na rantse da abin nan da ke faruwa da dare ya zo muku da haske ko ya tafi da duhun ya bar muku wasubuhi idza tanaffas sannan ina rantsuwa da asuba idan ya lumfasa da hasken shi ai idza zahara da ya'u yayin da hasken shi ya bayyana sahiya nayi sai ku haske ya bayyana Allah subhanahu wata'ala yana ta rantsuwa ku duba ku gani fa Allah ya ce fala uqsimu bil khunnas ina rantsuwa da khunnas ko ba haka bane Allah ya ce wallahi ila asas ina rantsuwa da dare wasuhi idza tanafas ina rantsuwa da sahiya idan yazo da hasken sa wai akan me Allah yake rantsuwa sai yanzu Allah yake ga mana yana rantsuwa ne akan wannan innahu laqawlu rasulin karim lalle shi ma'ana innal qur'ana da tabligh rasulun karim sako ne da manzo mai daraja ya kawo innahu laqawlu rasulin karim shi qur'ani zance ne mai daraja wanda manzo mai daraja ya zo da shi to wani manzo ya zo da shi kun gane ko Allah ya mana jagora saboda wasu maluma suka ce ana nuhin shi manzon Allah saboda Allah ya ce a cikin alkurani innahu laqawlu rasulin karim kun gane misali ko wasu malamai suka ce a'a ana nufin shi manzon anan shine jibril da Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin in mun ɗauka manzo ne da ya tabbata a ƙurani da Allah ce innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli sha'ir qalilan ma tu'minun kenan shi dai alqur'ani sako ne na Allah da manzon ku mai daraja ya zo muku da shi ko kuma shi dai alqur'ani sako ne na Allah da wannan manzo mai daraja shine jibril wa huwa jibril alaihi salam shine ya zo muku da shi dan me don a yadda alƙur'ani saƙon Allah zuwa ga mutane shi jibril ɗin nan kuwatin ma'abuci tsananin ƙarfi ne ma'ana yana da ƙarfi wajen zartar da abin da Allah umarce shi da shi in ya sako gaba ba abin da zai tare shi shi sa Allah ce kuwatin ma'abuci tsananin ƙarfi ne inda bil arshi haka ne ko a wurin ma'abuci al'arshi ma'ana innahu shi jibril la sahibu makanatin rafi'atin inda Allah yana da matsayi mai girma a wurin Allah subhanahu wata'ala inda dal arshi makin bi kuwatin inda dal arshi makin kenan bi kuwatin shi jibril yana da tsananin ƙarfi na ɗaya kenan sannan na biyu inda dal arshi a gurin Allah subhanahu wata'ala ma'abuci al'arshi makin yana da daraja Allah ya yarda da shi yana aiko da sako ya kawo mu manzo sallallahu alaihi wasallam to me yasa muta'in wanda ake ma biyayya ne samma a can kun gane ko a yana can cikin sama mutayin shi jibril mala'iku sukan yi masa biyayya ay tuti'uhul mala'ika hunaka mutayin shi jibril ana masa biyayya mala'iku na masa biyayya thamma a can akwai mun tsakanin thumma da thamma thamma can aminun sannan kuma amuntacce ne akan wahayin Allah Allah ya amince da shi shi yasa yake aiko da shi da wahayi dan ya iyar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya ce wa ma sahibukum bi majnun ku dai sani wannan abokin ku ba ba mahaukaci bane ai wa ma muhammadun alladhi ta'rifunahu bi majnun wannan ne muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kuka sani ba wa mahaukaci bane fa kamar yadda kuke fada mm saboda hasada a harko suna ce da shi aminu saboda aminci da gaskiyar shi amma yanzu da aka aiko shi da annabta sai suka ce ai mahaukaci ne kai ka san dai hasada ta kai hasada mutum ya ce wa mazu Allah mahaukaci la ilaha illallah yau kai ka ce akan da'awa ba za a zage ka ba a yi inda ba za a bar manzo ya shakata duk wani hanya da za a yi suka Allah ya taushe ta manzo Allah ba ka samunta a gare shi amma Allah sai suka ce mahaukaci ne wasu suka ce a dan dabo ne wasu suka ce a mawaki ne kuma duk ƙarya suka yi masa sharri ne amma wannan ya hana ya kai inda zai kai ya hana ba kenan hasada ga mai rubuta ki ne inji bahaushe Allah ya ce wa ma huwa ala al-ghaibi bi danin shi dai manzo sallallahu alaihi wasallama bai kasance wala qadara ahu bil ufqil mubin hakika ya gansa ay ra'a muhammadun jibrila ay manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga jibril alladhi yatihi bil wahyi shi jibril din da yake kawo mu manzo Allah wahayi ba cikin duhu ake ba manzo Allah ya ganshi ido da ido kun gane ko bil ufqil mubin ma'ana a sarari mabayyani malamai suka ce ina ne wa huwa shamsi inda matla'iha shine sararin can sama inda rana take fitowa nan jibril ya bayyana a ainihin halittarsa yadda yake manzo Allah ya ganshi ido da ido kallo na kallo na sani na ganewa shi yasa manzo Allah yake bada labari yace ya ga jibril walahu sittu mi'ati jina yana da fikafiki ɗari shidda wa huwa ya suddul ufqa min matla ishamsi ila maqrabiha ya tokare sama kuma ya yawan shi tun daga mafitar rana har mafaɗar rana duka ya mamaye Allah ce haka ya ganshi yanzu kai ya ka ce abu daga nan ya kai haro banda in ba sa'a ba baka iya ganin ƙarshen shi ya ganin ka kenan ko ba haka bane amma dan ka san manzo Allah ba irin ka bane shi ya ga Jibril har ya lissafa fikafikin shi ga sunan duk kuma ya gansu 600 ana wasa da maganar manzo Allah wai a zo a ce ma manzo Allah ya ce ka tsaya kana tantama ya za ka yi albarka ai ba ka zama na lahiya abadan ai za mu ji nan innal abrara mi Allah ya ce lafi na'im mu zo fassararta zaka ji cewa babu ni'ima irin bin Allah da manzonsa duniya da lahira mataki uku ba wanda za ka ji daɗin shi sai dai in tafarkin bin Allah da manzonsa ne duniya kabari ya an yi tashi alkiyama Allah ya samu na daga cikin masu mutuwa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma huwa ala al-ghaibi bidanin shi dai manzo sallallahu alaihi wasallam bai kasance marowaci bane wajen iyar da gaibi al-ghaibi shine al-wahyi sako na Allah da Allah ya aiko manzo da shi manzo Allah bai koye ko dai ba ko da abun akan sani malama suka ce inda manzo Allah yana koye wahayi da ya koye abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazzakka manzo Allah ya koye ta bai koye ta ba kenan haka ake son in kai adali ne a matsayinka na almajiri ko mai da'awa lehi ko ya zo kanka ne ka bugi kanka ka wuce ai kokari a gyara amma ka ce kai ba ka son ka faɗi na ka sai dai ka faɗi na wani akwai saura an fahimci hausa shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala yake bayani a cikin suratul ahzabi inda manzo Allah zai boye da ya boye wannan aya da Allah ya ce wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi ai manzo Allah yake karanta masa habbai kana boye abin da yake cikin zuciyarka bayan Allah zai bayyana shi wa takhshan nasa wallahu ahq an takhsha kana tsoron mutane Allah ya fi cancanta daga ji tsoron shi. Kun fahimci Hausa? Kaga manzo Allah ba abin da yake boyewa, amma huwa alil ghaibi bidanin. Sannan Allah subhanahu wataala yake cewa menene gaba? Hmm? Wama huwa bi qawli shaytanir rajim. Haka ne ko? Sa'annan shi alqur'ani ba magana shedan bane ar-rajim shine matrudun min rahmatillah wanda yake korarre ne daga rahmar Allah fala nan ne ko fa aina tadhhabun shin ku masu guje ma al-qur'ani ina hankulan ku suka je ne fa aina tadhhabun ina kuka tafi ne ai aina tadhhabu bikum uqulukum ina hankalin ku je ne hmm in huwa illa dhikrun lil alamin shi fa Qur'ani ba komi bane tunatarwa ne ga mutanen duniya aljanu da mutane liman sha'a minkum an yastaqim wanda yake so daga cikin ku sai ya mike ya bi gaskiya ya imani amma ya ku sani wa ma tasha'una illa in sha Allah ba wani abu da kuke so ku zartar sai dai abin da Allah ya zartar da shi rabbul alamina Allah subhanahu wataala shine ubangijin talikai gabaki daya Allah madogin sarki ya yi jagora ma'ana ko da kun so ku tsaya akan daidai in Allah bai kaddara haka ma ba kwa iyawa idan mu nemi taimakon Allah Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tsayawa akan daidai wannan shine aya na ƙarshe daga cikin ayoyin suratu at-takwin zamu je suratu al-infitar haka ne ko suratul infitar Allah ya fara da cewa idza sham idza sama'un fatarat ai idan sama ta tsage suratul infitar Sura ta tamanin da biyu a cikin surorin Alƙur'ani mai girma. Ita ma bakiya ce, sannan kuma tana daga cikin juz'i na talatin daga cikin ajiza a Alƙur'ani. Ita ma tana daga cikin surar da aka ambaci cewa wanda yake son ya kalli kiyama ido da ido kamar yana ganinta, ya karanta wannan sura. Allah ya fara da ita cewa, Idan sama'un faƙarat, yayin da sama ta tsage, ai in shakkat waktalla nizamuha yayin da sama ta rikirkice ta juye wa idal kawakibun tasarat yayin da tauraru su ma suka fado daga sama sama ta rikice tauraru sun fado wa idal biharu fujirat yayin da aka cakuɗe tekuna ai haka ne uhtuludat bi ba'daha aka game teku da mai daci da mai lami da mai dadi ranar alkiyama duk za a game su sai su waye gari su zama menene teku guda daya shi sa Allah ce baydal biharu fujirat yayin da aka game tekuna dukkan su aka mai da su teku guda daya baydal quburu bu'thirat yayin da aka tayar da wa'anda suke cikin kaburbura kaburbura a ranar kiyama ulibat wa ukhrija ma fiha min al-amwat za a jirkice su duk wanda yake ciki na matattu za a hito da su alimat nafsun ma qaddamat wa akhar shine yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhtaram ranar da kowace rai za ta ga duk abin da ta zo da shi na alkhairi an zo masa da shi ma amilat min su abinda ta yi na mummuna an zo da shi isa Allah ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida dan nan za ka ga wanda bai aikin kware ba yana son a ce akwai shamaki mai nisa tsakanin shi da mummuna aikin shi amma ina aikin da kai shi za ka gani abin da ka shuka shi za ka girba shi sa Allah subhanahu wataala ya ce alimat nafsun ma qaddamat wa akharat kowace rai za ta ga za ta samu ai alimat bi ma'ana waje da kullu insanin jami'a ma ne mutum na adam duk abin da yana alheri zai ganshi ma qaddama ku kula da kyau abin da kai yi za ka gani wa ma akharat da abin da ya jinkirta to abin da ba kai ba kana samun shi abu biyu ne fa abin da kai da kanka ranar kiyama za a nuna ma shi haka ma abin da ka jinkirtar a lahira za a nuna ma shi a nan ana bayani ne akan alkasbus sayyi'i aw alkasbu hasan shine abin da ka gina ka san yanzu wani in ya mutu mutane ka san kala uku ne wani da zaran ya mutu takardansa ta tsaya ba a rubuta mai lada ba a rubuta mai zunubi ba a ma tunawa da shi shi kawai abin da ya gabatar kadai za mai sami shi kun je dai ko na biyu akwai wanda idan ya mutu ya shuka alheri ka yi ilimi ka almantar da mutane ko ka yi wa mutane alherai ka sunanta sunna hasana to ko bayan ka mutu wannan alherin da ka bari ana koyi da kai za ka yi ta samun ladan shi ne ko da kana cikin kabari kaga wannan aikin ai ba kai ka yi shi ba amma ta sanadiyar ka aka yi shi sannan akwai wanda shi kuma sharri zai shuka ka shuka wata tsiya a TikTok ko a Facebook yanzu bayan ka mutu duniya suna yi duk sadda aka yi ko ka mutu ne zunubin zai zuma a cikin kawai ranar kiyama sai a tashe ka a ce ga aikin da kai na lada ko eh to wagga lada yan bayan ka suka koyi da kai ga ta an ƙara mu in kuma mutum iskanci yayi sai a ce kaga iskancin da kai kuma ka koya ma yan bayan ka iskanci to ga kuma zunubin iskancin ka alimat nafsun ma qaddamat wa akhar kowace rai za ta samu abin da ta gabatar na alkhairi ko kuma shari haka ma abin da ta jirkirta ta aikata shi aka yi koyi da shi tana gane shi Allah ce ya ayyuhal insan ya kai dan adam so da yawan kaji an takaita a insan ana nufin wanda ya kafirce wa Allah ya ayyuhal insan ya kai mutumin da ka kafirce wa Allah ma agarraka bi rabbikal karim me yau yaudare ka garraka ai khada'aka mina na yi yaudare ka eh bi rabbikal karim game da ubangijinka mai karamci me yasa ka saba ma Allah ku duba ku Allahu karimun ne bai kamata a saba ma karimun ba kun gane karimi mai karamci an ka waye gari da sahe da mai bin Allah da wanda bai bin Allah wa ke barin ya lumfasa jama'a in katta ya neman kuɗi wa zai baka kuɗi wa ke baka lahiya wa yake kare ka wa yake saukuma da ruwa daga sama Allahu karimun to wanda ke ma wannan me ya jayo ka saba mishi tambaya kenan wallahi daga cikin abin da Allah yake man mutum in an ka ɗauko guda ɗaya aka ce mutum ne ke ma shi yace ga yadda yake so kakki duk mutanen duniya sun yi tala'antarka sun ta tsine ma kai ba mutumin kirki ba ne ɗauki misali mutum ya gina gida ya baka ya ɗauka mukullin gidan ya baka shi zai biya ma wuta ya biya ma ruwa kullum za ka ta ya ɗauki jika goma ya baka zai ce malam nasiru ni dai abu guda ni kaso da kai gidan ga hanya biyu gare waggare kakkabi ta gare rika bin wanka shi kenan ni abu da na kaso ke miki sai ka yi tsaikaci ai wallahi wa gaza kabi don girma Allah ka kyauta masu hankali in suka ji kayi haka za a ce za a yaba ma ko za a la'ance ka to wanga ho bai kai kashi ɗaya cikin miliyan da Allah ke yi ma ɗan adam ba amma Allah ya ce ya hana kaza sai mutum ya ce to bari mu kai sharri shi ɗan nan ka haɗu da shirin shiɗan Allah ya gane mu Allah ce ya yi insan ya kai ɗan adam da ka kafir cewa la ma garraka bi rabbikal karim me ya yaudare ka ka saba wa ubangijinka wanda yake mai karamci ne sai Allah ya faɗi wasu daga cikin abun da yi Allah bi khalaqaka shi fa Allah nan fa da kake saba shi yayi ka fasawwaka ya daidaita halittanka fa'adalaka kuma ya sanya ka ka zamanto matsakaici mu'tadilil khalq ana ya sanya ma halitta madaidaiciya ana da yayi ka a mutum kuma sai ya daidaita ma halittarka yayi ka baki in ya ga baki ya dace da kai ko yayi ka dogo in ya ga dogo ya dace da kai kula da kyau dukkan munan babu irin wani kuma yana maimaita wannan tun daga annabi adam har a yi kiyama babu wanda a irin wani sai dai wanda ya kama da wani don girman Allah wannan bai isa jami muna aya ba ko ɗagare ka duk yadda ɗa ya yi kai sai dai a ce wannan ya yi kama babansa amma ba irin babansa ba ne Allah ne kaɗai iya wannan shi yasa kamar in ka fahimci Allah duk sadda wani yake ganin shi ya burge kai kuma sai ka ce in ya isa ya zama irin ka ya isa kenan kaka wahala kanka kana ganin wani shine kaza a'a shine shi ni ma ni ne ni ban rena shi kuma ban yadda ya rena ni sai da yake ganin kaza da kaza gare shi shi yake ganin wannan ni kuma ina ganin ina da kaza ina da kaza bai da shi in ya sai zama irina yana yiwa yana yiwa yadda Allah ya ce ladhi khalaqaka Allah shine wanda ya halicce ka a yayin da babu ka fasawwaka ya kyautata halittanka fa'adalaka ya daidaita ka mana ya sanya ka mai matsakacciyar halitta shine ya sanya gabbanka suka zamanto madaidaita shi yasa nan me bambancin fa sawaka sawaka fa adalaka ya daidaita ka ya kuma daidaita halittar kamana da ya suranta kan mutum yanzu ga kanan mutum kuma sai ya sa gabanka kowa na aiki irin nashi ido zai kalla aikin shi kenan hannu zai yi kaza kafa za ta yi kaza ciki za ta yi kaza Allah ce shi ya maka wannan ba wa abin da ka bashi zagan misali guda da ka tahi aka ce yau ka diba ka diba ba ka gani aka ce a ce da kai likita duk abin da gare ka sai ya kare Allah bai taba neman ka biya shi ba Allah subhanahu wataala ya ce a aya na gaba fi ayi suratin ma sha'a rakkabak haka ne ko fi ayi suratin ko wace irin sura ne ma sha'a da Allah ya so rakkabaka sai shi halicce ka akanta inda Allah ya so sai shi yi kaga kan mutum sai ya ɗauko kan jaki ya saka ma ba wanda ya sai cire shi ko kai an gace ka cire shi ba a cire shi ba kai da dan da an cire shi mutuwa za ka yi ko akwai wanda ya sai shi abin nan babu kai ka sai yanzu nan da da muke zaune inda an yi mutum an samu kan akuya ya zo cikin mu ya zauna wallahi babu karatu da shi za mu yi da kallo amma Allah zai iya ba bai yi ba saboda karrama ka ne can ya ce magar raka bi rabbikal karim ko saboda karamcin shi da yayi ka sai yi ka mutum kuma irin ka wanda ya dace da kai Allah karimun ne shi yasa Allah ya ce kalla bal tukadzibuna bid-din kalla ai al'amarin nan ba haka yake ba ku dai kuna karyatawa ne game da tashin alkiyama yanda muke ko Allah ya ce inna alaikum lahafizin ku dai sani dai ku mutane game da duk abin da kuke aikatawa akwai masu tsaro akwai mala'iku wayanda suke kula da ku suna rubuta duk abin da kuke yi su wayannan mala'iku kiraman masu karamci ne mana suna da daraja a gurin Allah Allah yana girmama su kiraman masu daraja ne a gurin Allah ay mukarramina inda Allah ta'ala suna da daraja a gurin Allah mai girma da ɗaukaka katibina kuma suna rubuta duk abin da kuka yi abin da aka ce su rubuta suna rubutawa kaga shi mala'ika babu ruwan shi da kai duk abin da kai na alheri bai jan haushi rubutawa zai duk abin da kai na shari kuma rubutawa zai me yasa ya lamuna ma tafa'aluna sun san duk abin da kuke aikatawa inda dare ne ba sa rabuwa da ku inda rana ne ba sa rabuwa da ku innal abrara lafi na'im la lalle masu biyayya ga Allah a barar nan ne ko? nan ne? mun yi wannan an wuce wannan ya alamu na mata fa'aluna sun san duk abin da kuka aikata shi ne ka misali ne ce suna tare da ku da rana da dare suna tare da ku don da ku suna tare da ku shi sa Allah ya ce innal abarara lalle wanda suka yi biyayya ga Allah umul atkiya su ne masu tsoron Allah masu yin abin da Allah ya ce lafi na'im suna cikin ni'ima nan malaman tafsir suka ce lafi na'im suna cikin ni'ima ranar tashi da kiyama ku kula da kyau innal abrara lafi na'im masu bin Allah suna cikin ni'ima ko wa innal fujjara lafi jahim masu laifi suna cikin jahannama yanzu ne ce masu laifi suna cikin jahannama da gaske ne suna cikin jahannama an gane tambaya ta a yanzu akwai wani da yake cikin jahannama kuma Allah ya ce masu laifin suna cikin jahannama masu biyayya ga Allah suna cikin ni'ima an shiga aljanna ne wannan yana daga cikin balaga ta alqur'ani wannan shine majazi mursal bi itibari ma sai yakun la'akari da abin da zai faru wanda ya bi Allah kullu atin qarib duk abin da zai zo kusa yake in dai ka bi Allah kamar kana aljanna na jimawa kaɗan sai ka ji ka kana wane gashin mun tsallake in kana sabon Allah kamar ka shiga wuta ne jimawa kaɗan kana gana abin kamar wasa sai ya ganka ga kana hanyar ya sabi ka shiga wuta in mun ɗauke shi ƙiyama ne direct sannan isharar da na yi mana cewa innal abarara lafi na'im masu bin Allah suna cikin ni'ima tun daga yanzu duniya a kabari suna cikin ni'ima yayin yi busa cikin kiyama suna cikin ni'ima afala ja'alul eh suna da yawa mu'mina ne afala ja'alul muttaqina kalfa jar ko menene almuhim dai ayoyin ga sunan ban san wanda zan dauko ba waɗanda suka bi Allah sun zama ɗaya da wanda suka saba wa Allah ɗaya ne? ba ɗaya ba ne Allah subhanahu wata'ala ya ce man a'rada an zikri fa inna lahu wanda ya kibin umarni na yana da rayuwa mai kunci to ko da mutum bai mutu ba inda ya bi Allah rayuwar shi tana cikin ni'ima a duniya ya mutu cikin kabari yana cikin ni'ima in ya je aljanna yana cikin ni'ima ɗazu misalin ƙarhe shi da saura na kira wani muna waya da shi na ganin yana da gwargwaron abin da yake da shi dai a yanzu duk wanda yake yana da jarin da ya yi miliyan ɗari a zahiri ai kaga yana da ɗan abin da yake juyawa domin yawa sai kira ni mu yake ce min malam dan girman Allah ku muna addu'a ni ce a muna muku addu'a ni ce min malam yanzu dibawa wahala ga da muke tahiya yanzu ga mu da kuɗi amma malam da an kalle mu kahi mu mu haɗu da kai sai naga kahi ne ba iri ɗaya muke ba nace kai ni da Hausa zumi a gani nace wallahi malam da an gan mu ba ɗaya muke mun wa mun san mu da ku ba ɗaya muke ba wahala kawai muke ta yi ga mu ɗaya da kuɗi amma muna ta wahala ce muna muku addu'a Allah subhanahu wataala ya yi muku albarka a dukiyarku dukiya ma ba wasa bace ku yi kokari ta wannan abu ku yi ma Allah abin da yake so ku samu aljanna amma almuhim wanda ya samu dan abin da zai rufa maka sa asiri hutun da yake samu mai kuɗi da yawa bai samu shi ko ba haka bane idan kana harka addini sai a waye gari baka da ko sisi ba ruwanka da an ka samu a cire da ba samu ba hakura amma wallahi tallahi wani in yawa ya gari yau bai da kuɗi wallahi in ba sa ba sai hawan jini ya kama shi bai iya control ɗin zucce shi ba musiba ba ce musiba ce mana jarabawa ce wani in ya ga jarin shi yayi ƙasa ƙarshe shi buga nan shi buga nan dan me ka a ce ya zama talaka kai kuma har gidanka fasilin ɗinka za ka waye gari ta ce a kawo na tokaci wala yau babu ko jisi sai Allah ya kawo kuma ka yi dariya ita ma ta yi dariya ta ce to al'ada wallahi wata wallahi in ka ce yau baka da ba ta kwana gidanka ba musiba ba ce musiba ce Allah ya mana jagora kenan mu bi Allah kawai muna son mu huta aya ta gaba ta Allah ya ce menene mislaunaha yawmaddin ma'ana za su ƙonu da zafin wuta a ranar sakamako shi ne ranar tashi alkiyama wa ma hum an habi ghaibin ba za su ɓoye ba a yayin da ake neman a sa su wuta nan duniya an kai da kana ya ka sabe ai tabi daka ko to lahira duk sanda ake bukata ka za a kamo ka a tsumbula ka cikin wuta in lokacin yin hakan yayi ma hum an habi ghaibin ai ba za su kauce ma wannan azaba na wuta da za a yi musu ba وما أدراك ما يوم الدين me sanar da kai abin da ake ce da shi ranar sakamako thumma sa'annan ma adraka ma yawmuddin me sanar da kai abin da ake cewa ranar sakamako ranar alkiyama shine yawma la tamliku nafsu li nafsin shay'a rana ce da wani rai ba zai amfanar da rai da wani abu ba an ce shay'an aka yi rushin munakkar ko yaya yake a ranar lahira wani bai iya amfana ma wani abu al'amru yawma idhil lillah al'amari ranan ne yana hannun Allah ne al'amari duka yana hannun Allah. Kina wani shi zo shi zurɗa ma ƙarya ya ce ranar lahira zai ce ce ka ƙarya shi ka wallahi. Al'amari ba hannun shi yake yana hannun Allah ne subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ka yi mana jagora. Inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada, inda muka kuskure Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka